الله الرحمن الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه ومن سار على نهجه واستنى بسنته واكتفى أثره إلى يوم التناد اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da arzikin hallara wannan majalisi mai albarka da muke karatun alkur'ani mai girma tare da fassara akan fahimtar magabata a wannan majalisi da ke masallacin juma'a na tunawa da sheikh abubakar muhammad gumi allah ji kansa da rahama masallacin da ke unguwar kasuwar kaji a cikin garin azare karamar hukumar katagun jihar bauchi najeriya yau muna yammaci na goma sha biyar an sha ruwa na goma sha biyar kuma majalisi na goma sha biyar a cikin wannan wata na alfarma watan albarka watan ramadan shekarar hijira alif da da hudu arba'in bakwai wanda kuma ya zo daidai da hudu ga watan uku shekara ta dubu biyu da da ishirin shida miladiya muna karatu a cikin suratul hijir mai albarka a karatunmu na jiya mun tike a yadda Allah maɗaukakin sarki yake ba mu labari na zuwan baƙi gidan annabin Allah Ibrahim a kan aya ta hamsin da biyu to gabaninmu ɗora akwai takardu kamar yadda aka saba ga wata takarda ta ce da fatan an sha ruwa lafiya ga dubu biyar a sa asusun marayu da fatan Allah ya biya mata bukatunta na alkhairi to ita matar kenan Allah ya biya mata bukatunta alkhairi duniya da lahira Allah ya sauƙaƙe mata al'amura a wannan kuma don Allah a sa ni cikin addu'a a an fitar da shi safiya direba a motarsu da fatan Allah ya sa ya zama direba Allah sarki kowa da burinsa Allah ya saka zama direba Allah ya saka zama mai mota eh Allah ya saka zama direba har ka zama mai mota eh wato iya burinka ka zama direba Allah sarki eh kai kokari amma burin yayi kadan eh Allah ya saka zama mai mota eh Allah ya sa hanyar ci gaba ne na'am da fatan mala ya sha ruwa lafiya ya ce babarsu ce ba ta da lafiya suna neman addu'a Allah ya ba ta lafiya su kuma suna neman addu'a Allah ya ba su mazaje na gari to Allah ya ba ta lafiya ubangiji Allah maɗaukakin sarki ya sa jinya ta kafara ce ko kuma Allah ya arzuta ku da mazaje na gari masu tsoron Allah waɗanda za su rike ku da amana wannan ya ce da fata mala ya sha ruwa lafiya yana neman addu'ar malan da ‘yan uwa a kan aure kafin wani ramadan to sai ya yi bayani a kan gininsa da kuma guduma wani dubu ɗaya a susun marayu to bangiji Allah ya karbi addu'arka amma ya ce wai a roƙa masa Allah aure kafin wani ramadan ɗin ka roƙi Allah ba ka zo kana kafa Allah doka ka ce kafin kaza ya ma kaza kafin lokaci kaza ya maka za ka roki Allah ya maka ubangiji Allah ya maka aure Allah ta'ala ya baka dalilin aure ya baka ikon kammala gidanka eh Allah subhanahu wataala ya biya maka bukata da fatan malam ya sha ruwa lafiya Allah ya karbi ibadunmu amin yace shi malamin islamiya ne dalibansa sun masa tambayoyi kamar haka wai shin haruta da maruta na cikin suratul bakara mala'iku ne ainihin kuwa ainihin mala'iku ne ai Allah ta'ala cewa ce wattaba'u ma tatlu shayatinu ala mulki sulaimana وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت kaga alqur'ani ne yace malaiku ne malaiku ne guda biyu sannan ana cewa annabi Isa almasihu sannan ana cewa dujal almasihu menene bambancin akwai annabi Isa ana ce da shi almasihu saboda Allah ya sanya albarka a hannunsa ya sanya albarka a rayuwarsa ta yadda idan ya sa hannunsa mai albarka ya shafi gawa sai ta tashi idan ya shafi idan makaho sai ya gani in ya shafi hannun kuturu sai ya warke shi yasa ya zama almasihu wato mai shahu na albarka shi kuma almasihu dajjal shi kuma albarkar aka shafe masa shi sa aka ce masa almasihu mai shafaffiyar albarka mai shafaffiyar albarka ga da bambanci kenan wannan mai tabawa na albarka wannan kuma wanda aka shafe masa albarka sannan wannan kuma ya ce shi ne ya samu janaba da daddare sai bai samu ya yi wanka ba sai da ya ɗauki azumi ya matsayin azuminsa babu komai zai yi azuminsa kuma zai yi wanka daga baya da fatan an sha ruwa lafiya Allah ya karɓi ibadunmu kakarsa ce ta tsufa ta yi shekara tamanin da biyar to ba ta yin azumi shine aka tambayi wani malami sai ya ce idan ba ta da ɗan da yake da ƙarfi ba sai an ciyar ba to sai aka zauna ba a ciyarwa kuma sai ba mu samu kwanciyar hankali ba to malam ya za mu yi kenan to kaga irin malamin can da ya ce wancan tuba za a karɓi tubarsa ba kenan gashi an ba ku fatawa ba ku samu kwanciyar hankali ba ita kyan fatawa idan an baka ita ka samu nutsuwa amma baka samu kwanciyar hankali ba to bata sauka a mahallinta ba kenan cewa in ba ta da ɗa mai ƙarfi mai ƙarfin yanzu ba wa mutum ɗaya abinci shine sai da ƙarfi ai tunda an ce in bata da ɗa mai ƙarfi ko kuma ƴaƴanta ne kuma jikokinta ne jikokinta ƴaƴanta ne kuma tunda ku jikokinta ta yiwu akwai ƴaƴanta a raye yanzu a rasa ko na mace ko namiji cikin ƴaƴanta wanda zai zai dafa abinci ko cikin abincin da ya dafa da zai ba wa mutum ɗaya ya ci madadin azumi ɗaya wannan ƙarfin a ce babu shi turin wani talauci ne to kaga idan an ba ku fatawa an ce in babu ɗa mai ƙarfi sai ku ɗauka cewa in ba mai kuɗi haka za ku ɗauka daga nan sai ku kasa samun nutsuwa saboda kun gade kuna ci kuna sha kuma sannan an ce sai da ƙarfi ku kuma kun fassara ƙarfin nan da kuɗi kuma kun ga ba ku da kuɗi a'a ba haka bane kar ai wasa da shari'a tunda tana da ku to tana da dukiya anta wa maluka li abika don haka abin da ya kamata shine idan ba ku da halin da za ku ciyar mata gaba ɗaya irin yadda wasu sukan yi su ciyar lokaci ɗaya su wuce wajen to tun da dama kowane azumi ɗaya miskini ɗaya ne to kullum sai a ciyar da miskini ɗaya a ɗiba a roba gwargwadon abin da mutum zai ce ƙoshi sai a ɗauka sai a bayar shine madadin azuminta ba ku da abin da za ku mata da ya wuce haka kuma yana cikin ma'anar zumuncin in ba ku yi mata wannan gatar ba to menene gata kenan mai ce haifuwa kenan in ba ku yi mata wannan ranar ba a ce dai tana da ku amma saboda ita batta da halin ciyarwa sai dai azumi ya faɗi daga kanta ai ba ku yi mata adalci ba yana da tambaya shine ya ara wa abokinsa dubu goma akan zai yi tafiya in ya dawo zai bashi sai ya yi hatsarin mota shin za a biya ni ko zan iya yafe masa haba ba Allah ran wace irin tambaya ce ga tamar kuma kai da kayanka sai ka tambaya in kana son kayanka ka ce a biya ka in za ka iya yafewa ka ce ka yafe shi ke ne magana ta kai ai kayanka ne in ka ce a baka kayanka bashi ne wannan hakkinka ne babu komai babu laifi ba kai laifi wa shari'a ba idan ka ce ka yafe kuma babu laifi kayanka ne kace kaya ce kun san abin da yake damun wasu akwai wasu masu tunanin wai wai idan mutum ya riga ya mutu ba a iya yafe masa wannan jahiliya ce ya za a ce idan mutum ya mutu ba a iya yafe masa me yasa ba za a yafe masa ba za a yafe tsaf mai hakki idan ya ce ya yafe magana ta kare don haka wannan dama ce a hannunka in kana son kayanka kai musu magana su biya ka ba kai laifi ba a shari'a idan kuma kana da ikon ka yafe masa ka yafe masa kai ma Allah ya yafe maka shikenan magana ta kare mutum ne yake azumin ramadan kuma sai yake yin istimna'i shin malam yana da azumi ko babu ba shi da azumi kuma zai yi kafara kafararsa kuma zai yi azumin wata biyu a jere ba kakkautawa sannan idan ba shi da idan ba zai iya azumin wata biyu a jere ba kakkautawa ba sai ya ciyar da miskinai sittin wannan shine sakamakonsa kuma sai ya rama azumin da ya da ya ciwa zarafi Allah ya ƙara mara lafiya da nisan kwana tare da istikama amin don Allah a taimaka a amsa masa wannan tambaya to ya ce gidansu ne akwai kuliya idan mahaifiyarsu tana sallah sai ta zo ta hau kanta idan tana tahiya bayan kuma ita kuliyar tana yawan shiga bayan gida to malam me hukuncin sallarta to kai baka shiga bayan gidan ne ko kai ma ce mai hukuncin sallar ka tunda kana shiga bayan gida a ba komai ma hiya min at-tawafina alaikum mutawafat haka manzon Allah sallama yace tana daga cikin masu kewayawa a tsakaninku kuma ya san cewa dabba ce za ta iya zuwa ko ina amma ya faɗi haka to me ya kai ka da cewa tana shiga ban daki na ruwanka kawai haka ita haka Allah ya yi ta ita tana iya rayuwa a tsakaninku kuma ba a ce ita kazanta ba ce ba a ce ita najasa ba ce ba shi kenan ka bar abin a haka eh Allahu ta'ala alam Allah ma za mu koma fadin Allah subhanahu wa ta'ala wa nabbi'hum an dhayfi Ibrahim
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم na'am بسم الله الرحمن الرحيم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فلم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون ubangiji ta'ala yace wa nabbi'hum an dhayfi Ibrahim kuma ka ba su labari dangane da bakin Ibrahim wato annabin Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam irdakhalu alaihi yayin da suka shiga wajensa suka shiga gare shi faqalu salaman sai suka ce amincin Allah ya tabbata a gare ku mutan wannan gida qala inna minkum wajilun annabi ibrahim sai ya ce to mu kuma lalle mun firgita da ku qalu la taujal suka ce a'a kar ka tsorata inna nubashshiruka bi gulamin alim lallai mu muna maka albishir da yaro masani kala yace abashartumuni ala an massani alkibar yanzu kwa min albishir akan girma ya kama ni fa bima tubashshirun to da to da me kuke min albishir din qalu basharnaka bil haqqi suka ce mun maka albishir ne da gaskiya fala takum min alqanitin karka zam daga cikin masu ɗebe tsammani daga rahamar Allah qala wa man yaqnatu min rahmati rabbih illa ad-dallun shi babu wadda zai ɗebe tsammani daga rahamar ubangijinsa sai batattun mutane to jiya mun fara wannan batu annabi Ibrahim yayi baki a gidansa waɗannan baki sun zo a sura ta mutane annabi ibrahim bayan sun mashi sallama ya amsa sallama duk jiya mun yi bayanin nan to sai ya sulala gida ya je zo musu da liyafa wannan liyafar ɗan maraƙi ne aka soya ya zo musu da shi a gashe kuma ɗan maraƙi mai kitse mai mai mai kiba irin na girmama bako da ya kawo musu to sai ya ga ba su ci wannan nama ba sai ga ba sa mika hannu su ɗauka irin yadda bako yakan ɗauka ya sa albarka to daga wannan lokacin sai ya samu sai ya samu tsoro shine faɗin Allah maɗaukakin sarki ƙala inna minkum wajilun to fa tun da ganin cewa ba su ci wannan nama ba to sai ce to fa na firgita da ku to dalilin firgita kuma shine ya gano mala'iku ne kenan idan kuwa mala'iku ne to yana jin tsoron abin da zai iya faruwa saboda a baya Allah madaukakin sarki ya ba da amsa da kafirai suke neman a saukan musu da mala'iku Allah ya ce ma nunazzilul mala'ikata illa bil haqqi wa ma kanu idan munzari ba ma saukar da mala'iku sai idan kalmar mu ta tabbata ta azaba idan kuwa hakan shi ne ya kawo mala'iku to ba za a saurara wa waɗanda aka turo mala'iku su hallakar da su ba to idan kuwa haka ne annabi ibrahim zai tsorita domin bai san da wacce aka zo ba ta ina za a fara to waɗannan mala'iku sai suka ce masa lataujan shi ne ƙalu lataujan sai suka ce karka ji tsoro karka tsorita inna nubashshiruka bi hulamin alim lallai mu muna maka albishir da yaro mai ilimi to wannan albishir ɗin da suka yi masa yana daga cikin saƙo da aka aiko su su zo su biya ta gidan annabi ibrahim su masa albishir da yaro ma'ana zai haifu sannan kuma su wuce wajen ɗanɗan uwansa su wuce wajen ƙaninsa annabi lutu shi kuma za su hallakar da mutanensa ne to wannan albishir da suka yi masa na yaro suka siffanta yaron da yaro mai ilimi wannan yaro shine yaron da Allah maɗaukacin sarki ya bayyana shi a wani wuri cewa shine ishaq Allah subhanahu wata'ala yana cewa wa mar'atuhu qa'imatun fa dhahikat fa basharnaha bi ishaqa wa min wara'i ishaqa yaqub matarsa tana tsaye lokacin da aka yi masa albishir duka sun yi mamaki shi yayi mamaki matar ta yi mamaki fa dhahikat sai ta yi dariya wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce ta yi dariya ne da ta ji za a hallakar da mutanen annabi lot wannan abin sai ya zame mata farin ciki wasu suka ce ta yi dariya ne dariyar mamaki sun masa albishir da samun ɗa abin kamar almara wasu suka ce a'a ai lokacin da ta yi dariya ba a riga an yi albishir ɗin ba wasu kuma suka ce fa zahikat sai jinin haila ya zo mata amma nan ba'id jiddan dariya dai dariya ta yi fabashar na habi ishaka sai muka yi mata albishir da ishaka don haka a daidai siyakin labarin zuwan bakin gidan annabi ibrahim a wannan siyakin ne allah maɗaukakin sarki ya ambaci albishir ɗin shi ne ishaq wa min wara'i ishaka yaqub kuma bayan ishaq ma za a yi musu ƙari da yakubu ishaq ɗin zai haifi yakubu da aka ce wa min wara'i ishaka wannan ya nuna cewa daga ishaq din za a sami yaqub ba daga su ba kisa a wani wuri Allah ta'ala ce wa habna lahu ahla wa habna lahu ishaqa wa yaquba nafila sai muka yi masa kyautar ishaq wa yaquba nafila haka muka masa kyautar yaqubu qadi wato jika to nan akwai wani abu guda a nan an siffanta wannan yaro da yaro mai ilimi a suratu safati an masa albishir da yaro amma mai haƙuri wa basharuhu bi gulamin halil Allah ya ce sai suka yi masa albishir ko ku basharnahu bi gulamin halil sai muka yi masa albishir da yaro mai haƙuri to yaran ne daban-daban guda biyu shi yaron da aka yi magana a kansa a suratu safati shine Isma'il shine wanda aka yi maganar yanka a kansa falamma balaga ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur ma za tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insha Allah min as-sabirin falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadaynahu an ya ibrahimu qad saddaqta ar-ru'ya inna kadhalika najzi al-muhsinin shi ne yaron da Allah yake ba da labari bayan sun miƙa wuya yake ba da labarin bayan yaron ya datu ya ɗan girma ya kai a kama hannunsa a yi tafiya da shi sai wata rana ubansa ya yi mafarki shi annabi ibrahim sai mafarkin cewa yana yanka wannan yaron ismail wannan ismail na kuma shi ne ɗansa na fari domin ismail ya fi ishaq kamar yadda a cikin bayanin zancen zai fito don haka shi ne ɗansa na fari kuma sai Allah ya jarrabe shi sai ya nuna masa a mafarki ya yanka shi su kuma farkin annabawa gaskiya ne sai yake shaida wa ɗan ya ce ya kai ismail na ganni a mafarki ina yanka ka me kake gani sai ya ce ai baba umarni kenan aka baka cewa ka yanka ne sai ka aikata umarnin da aka baka insha Allahu ne kuma za ka same ni mai haƙuri zan yi haƙuri Allah ne ce ka yanka ne baba mu je ka yanka ne zan yi haƙuri Allah ne ce ai haka kai yanzu biyayyarka ga Allah ta kai kai haka ƙaddara kai ne uban biyayyarka ga Allah ta kai in yace ka yanka ɗanka ka yanka kaddara kai ne ɗan biyayyarka ga Allah ta kai idan Allah ya ce babanka ya yanka ka za ka tsaya a yanka ka shi yasa Allah maɗaukacin sarki ya jinjina wa annabi Ibrahim ya ce wa Ibrahim alladhi waffa Ibrahim ya cika alkawari ya cika jan namiji shi yasa Allah ya ce inna Ibrahim kana umma shi kadai gayya ne saboda Allah ya ɗaga shi ya ɗora a zikeli Ibrahim yana da nauyi inna Ibrahima na na inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yaku min al-mushrikeen Allah ya ce falamma aslama yayin da suka miƙa wuya da shi da ɗan suka sallama za a yanka wa tallahu lil jabin ya kuma tallafar da shi ya kwantar da shi ta gefe irin yadda ake yanka ya sa wuka ya kwantar da shi za su aiwatar ibrahim ya sallama wa hukuncin allah ismail ya sallama wa hukuncin allah allah ya ce wa na dainahu an ya ibrahim yayin da muka kira shi ibrahim an saddaqtar ru'ya lalle ka gaskata umarni lalle ka gaskata umarni ka gaskata mafarkin da kai umarnin da aka baka ka karba ka yi aiki da shi inna kadhalika najzil muhsinin yau ranar sakayya ce haka muke saka masu kyautata aiki masu yi wa Allah da inganci ba ojoro masu yi wa Allah da kyau ba ha'inci masu jin tsoron Allah yadda ya kamata a ji tsoron Allah shi yasa sahabbai suka ba da jini suka ba da dukiya suka ji takaici ba su je an kashe su ba saboda sun yi wa Allah gaskiya sun gaskata Allah to haka ne fa mumini yake tsakaninsa da Allah Allah ya jarrabi annabi Ibrahim annabi Ibrahim ya ci jarrabawa Allah ya ce wa fadainahu bi dhibhin azim sai muka fanshi wannan da da wani abin yanka mai girma da muna yara sai mu ga kalanda da shirgegen rago da waɗansu abubuwa masu fuffuke sun riko su biyu sun riko kowanne ya rike kan rago suna durkowa daga sama wai ragon da aka kawo wa annabi ibrahim ya yanka a madadin isma'il a wannan kamara ce kawai shi kansa cewa rago ne ma ana tantama babu dalili sarihi sahihi karɓaɓɓe wanda yujzamu bihi cewa wai abin yankan rago ne Allah cewa ya ce abin yanka amma wasu cini sun yi hukuncin rago ne ya suka ce shi ya sa ma layya da rago ya fa falala saboda shi aka fanshi annabi Ismail cewa rago ne ma akwai tantama Allah cewa ya ce abin yanka mai girma aka fanshi Ismail da shi jama'a an gane to abin da yake nuna maka cewa wannan batu na maganar yanka Ismail ne sannan yake nuna maka cewa Ismail ya riga Ishaq shine a gaba da Allah ta'ala ya ce wa tarakna alaihi fil akhirin salamun ala ibrahim kadhalika najzi al muhsinin innahu min ibadina al mu'minin sai ce wa basharnahu bi ishaqa nabiyyan min as-salihin Allah sai ya ce wa bashar kaga bayan an yi labarin Ismail da maganar yanka da maganar komai kuma kaga Ismail balaga as-sa'i har ya girma sannan aka ce wa basharnahu bi ishaqa sai muka yi masa albishir da ishaqa shi sa malaman tarihi suka ce tsakanin annabi Ismail da annabi Ishaq akwai shekara sha uku zuwa sha hudu kuma shi kansa Ismail lokacin da aka haife shi annabi Ibrahim ya haura shekara tamanin shi yasa lokacin da ya haifi annabi Ishaq ya haura shekara ya ta sama shekara ɗari wasu sun kai shekara casa'in da tara a duniya lokacin shine lokacin da bakin nan suka zo bayan ya ta sama shekara ɗari yana tsoho matarsa tana tsohuwa jinin al'ada ya yanke mata kwata-kwata sun fidda rai daga tsammanin haihuwa irinsu ba sa haihuwa bisa ɗabi'a da al'adar ɗan adam kuma sai aka zo aka ce kuma ana musu albishir da ɗa kuma ɗan ma mai ilimi to wannan abin ya ba su mamaki wannan abin ya ba su mamaki to yana daga cikin abin da malamin tafsiri suka yi riko da shi waɗanda suke da fahimtar cewa wancan ɗa da aka jarraba yanka shi shine Ismail ba shine Ishaq ba wannan ɗa da baƙi suka zo suka yi albishir ɗinsa shine Ishaq yana daga cikin wato hujjojin da suke amfani da shi wajen rarrabe su da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fabasharnaha bi ishaqa wa min wara'i ishaqa yaqub sai muka yi mata albishir da za a haifi ɗa ishaq sannan a bayan ishaqa kuma za a samu yaƙo ma'ana lokacin da aka yi albishir cewa za su haifi yaro ishaq a wannan lokacin har an ɗanɗana musu zuma a baki cewa ɗan nan zai girma zai girman ma har zai haifu za su yi jika idan kuwa wannan shine wanda tun kafin ya zo aka ce da su zai shi ma zai yi ɗa to ta yaya za a ce shi aka ce a yanka me ya ku gane ba idan dai da aka tun albishir din tun ba a san cikinsa ba aka albishir dinsa kuma albishir din nasa hadda dika hadda ɗansa shi ma to idan muka zo muka ce can da aka ce ya yanka ɗansa wannan ishaq ɗin ne to za mu samu ruɗani me ruɗanin shine ah to ɗan da aka ce shi ma zai haihu kuma yanzu aka ce a yanka shi ai ba zai gaskata ba zai ce wannan gwada ni za a yi tunda an ce zai haihu ba zai karɓi abin a matsayin jarrabawa ba zai ji shi kawai almara shi da aka ce mun zai haihu zai har an gaya mun sunan jika na da zai haifa kuma yanzu a ce in yanka shi kawai gwada ni ake da haka malaman tafsiri wanda suka tafi akan cewa ɗa da aka jarraba annabi Ibrahim ya yanka Ismail ne ba Ishaq ba ne Ishaq ba zai yi ba a ce shi aka ce a yanka ba almuhim dai yanzu anan da aka ce bi gulamin alim ana nufin Ishaq wannan bi ijma'il mufassirin malaman tafsiri ga jima'i cewa ishaq ake nufi saboda nassin alkur'ani ya bayyana wa ake nufi don haka allah maɗaukakin sarki ya siffanta ishaq da ilimi zai haɗa a haife shi kuma zai yi ilimi wannan ishara ce zuwa ga zai zama annabi sannan kuma shi ma zai yi zuriya wannan annabi yaqub kuma idan ba ku manta ba to shine isra'il dan haka duka banu isra'il tsatsansa ne shi kuma yaqub sai ya zama dukkan annabawan banu isra'ila jikokin annabi ibrahim ne ta zirin ishaqa da yaqub shi kuma wancan isma'il da aka jarraba yankansa shine wadda jatima tasa ta kai farmaki wa jatimar ishaq ita kuma jatumar ishaq ita ce sara ita waccar hajara ita ce babba don haka kishi ya ɗebe ta bayan annabi ibrahim ya yanta sara ya aure ta sai kishi ya ɗebi uwar gida da ya ɗebi uwar gida ta kai mata farmaki ta kai mata duka ta ɗan lallasa ta to ƙarshe gida dai da ya mutse allah maɗaukakin sarki ya umarci annabi ibrahim ya tattara uwar gidan nan da ɗan nata gaba ɗaya ya kai su wani na'am ya tattara amar na amarya wace ce uwar gida a wajenku hajjara ce uwar gida ita ce uwar ismail ita ce uwar ismail na ita ce uwarwa sara ita ce uwar gida amarya ta riga ta haihuwa haka ne sara ita ce uwar gida amarya hajar ta riga ta haihuwa wannan kuma shine sanadin rigimar ma kuma har gobe wannan rigimar tana cin gidaje don haka aka ɗauki amarya da ɗanta ismail bisa umarnin allah sai aka kai su can ku zazzabo kwarin da babu ruwa wadda shi ne mahallin ɗakin ka'aba a yanzu ita kuma sara ana nan ana zaune da ita ita ma nata rabon ya zo bayan sama da shekara goma labari ya gyaru? Allah gafarta mana shi kuma annabi ismail yana can da mahaifiyarsa har ya girma mahaifiyar ta rasu shi kenan dai alaƙarsa kenan da larabawa ba tarihin za mu koma ba mun yi wannan tarihin a baya to sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shi kuma ya fito ta tsatsansa an gane ko sai ya zama a zuriyar Isma'il babu annabi sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama amma kuma ɗaya tamkar da dubu a kun saba ba haushe ai duk lokacin da aka yi alwashi ko aka yi kirari ko aka yi barazana da adadi to ba shi da mafumi na an ce ɗaya tamkar da dubu ba ana nufin idan ya fi dubu to kuma sun fi ɗayan ba haka ne aka samu daga hausawa to ba dubu ba koma nawa ne in ka ji ba wasu ya ce ɗaya tamkar da dubu to ba dubu ba koma nawa ne ba shi da mafumi an gane ko? kamar faɗin Allah ta'ala istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfir Allahu lahum munafikai ko ka nema musu gafara ko kar ka nema musu gafara inda za ka nema musu gafara sau 70 Allah ba zai gafarta musu ba 71 fa haka ba za a gafarta musu ba shi da mafhumi Allah ya sa mu cika da imani amin don haka Allah maɗaukakin sarki ya ce sai muka yi masa albishir da yaro yaro mai ilimi annabi ibrahim sai mamaki ya ɗebe shi da wannan albishir kala ya ce abashirtumuni ala an masaniyar kibar shin yanzu kwamin albishir a bayan girma ya kama ni furfura ta feso fata ta yankwane kashin baya ya lankwashe tunani ya fara raguwa yanzu a daidai wannan lokacin kuma albishir kuma da haihuwa wannan akwai mamaki ita ma matar ta yi wannan mamakin ta yi wannan mamakin falon mara a aidiyahun la ta silo ilaihi na kirahun wa awu jasa minhum khifa kalu la ta khaf inna urcinna ila qaumi lut wa imra'atuhu qa'imatun fa dhahikat fa basharnaha bi ishaqa ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب إتماما تتتي تو ببر مغنى أألد وأنا عجوز ينزل نا حيكو إنا تصوغوا كنت مغنى تصوغوا تاحيكو وهذا بعلي شيخا قامدينا كما shi ma tsoho nan sheikh ana nufin tsoho ba sheikh malam ba kuna ganin mijina shi ma tsoho inna hadha la shay'un ajib kai wannan al'amari wannan wani abu ne na ban mamaki kalu suka ce ata'jabina min amrillah kuma lamarin Allah kike wa mamaki rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal baiti innahu hamidun majid bakin nan suka ce jinkan Allah da albarkatunsa wato alherin Allah mai yawa ya kai muku ya ku ƴan wannan gida lallai shi Allah mai yawan godiya ne kuma Allah mai girma ne shi abun godiya ne kuma mai yawan godiya ne kuma Allah shi mai girma ne subhanahu wataala to wannan mamakin anan ma Allah ta'ala yana ƙara zanta mana abashartumuni ala an masaniyal kibar yanzu shin kuna mun albishir a bayan girma ya riga da ya kama ni fa bima tubashshirun to da me za ku mun albishir din to anan zaka iya tambaya ka ce ah to wannan wace irin tambaya ce annabi Ibrahim an ce maka an ce maka inna nubashshiruka bi ghulamin alim muna maka albishir da yaro yaron ma mai ilimi har an gaya ma sunansa har an gaya maka jikanka da zai haifa ha kuma ka ce da me za a maka albishir ai kai maka tambaya ko yaya bayan an gaya masa albishir din kuma yace fa bima tubashirun to da me kuke mun albishir din to shine anan malamin balaga suka ce a a ba tambaya ce ta neman amsa ba tambaya ce ta ban mamaki tambaya ce ta mamaki ita kuma tambayar mamaki kana iya tambayar abin da ka gani kana iya tambayar abin da ka ji kana iya tambayar abin da ka riga ka sani kana nufin mamaki me zan gani ai bahaushe yakan ce yau me zan gani bayan ya gani kuma yau me zan ji bayan ya riga ya ji kuma wannan tambayar da yake so yake a sake gaya masa me ya ji ko sai so yake a nuna masa me ya ganin a'a tambaya ce ta ta'ajjubi wani ana ce masa istifhamu ta'ajjub ko istifhamun ta'ajjubi istifhami ne na mamaki don haka anan annabi ibrahim da ya ce da su abashartumuni ala an masaniyar kibar kwa zo kuna min albishir a bayan girma ya kama ni fa bima tubashshirun wannan wani irin albishir ne me kuke cewa ne me nake ji ne kuna faɗa saboda mamaki qalu basharnaka bil haqqi suka ce mun maka albishir ne da gaskiya don sakon Allah ne shi kuma Allah ba wargi a lamarinsa Allah in yace zai yi zai yace ba zai yi ba zai yi ba in yace zai yi zai yi ko dubu ta taru ba mai hana shi kuma in zaka mutu kana mamaki Allah zai sai da kai ta mamaki zai yi eh dare ɗaya Allah kan yi bature in ji bahaushe to ya za ka yi in Allah ya ce zai yi zai yi in ya ce ba zai yi ba kuma ko dubu ta taru ba za a yi ba da haka muna maka albishir ne da gaskiya Allah baya wasa Allah baya wargi magana ce ta gaskiya fala takum min alqanitin don haka kar ka zam daga cikin masu fidda rai dan ka tsufa sai ka fidda rai daga haihuwa ke dan kin tsufa sai ki fidda rai daga haihuwa a shekara 99 naka har ka dinga jin cewa ba za ka haihu ana magana Allah ya aiko kar ka zama daga cikin masu fuddare daga rahamar Allah to anan annabi Ibrahim sai ya gwada musu shi fa ya san abin da yake qala sai yace wa man yaqnutu min rahmati rabbih illa dhallun sai ta ba wannan zancen nake ba ba magana fidda rai daga rahmar Allah bane ba na wannan layi wa man yaqnutu min rahmati rabbih ai wa ma wa ma min ahadin yaqnutu min rahmati rabbih illa dhall babu wani wanda zai fidda rai daga rahmar ubangiji sai batacce so babu masu fidda rai daga rahamar Allah babu masu fidda rai daga samun mafita illa dhallun sai batattu sai batattu ina wanda nan yace yana yana zunubin da Allah ba zai gafarta masa ba to kaji abin da Allah ya ce anan eh muna ƙara tura ne muna ƙara tana masa saboda al'amarin mai hatsari ne kaji abin da Allah ya ce anan babu mai fidda rai daga tsammani na rahamar Allah sai ɓatacce amma duk shiryayye kullum yana sa ran cewa zai samu daga rahamar Allah to magana ake akan haihuwa ba ka haihuwa za ka iya samu ba ki haihuwa za ki iya samu ko da ku an kai lokacin da aka fidda tsammani in Allah ya ga dama za a samu sannan a sani cewa rahama ce ta Allah kyauta ce tasa shi yasa har yake albishir ba wanda yake ba da haifuwa ba wanda yake ba da haifuwa banda Allah subhanahu wataala duk juyin duniyan nan da za ku yi ku nemi haifuwa a wani wuri ba wajen Allah ba ba wanda zai iya ba ku haifuwa sai Allah lillahi mulku samawati wal ardi yakhluqu ma yasha'u yahabu liman yasha'u inasan wa yahabu liman yasha'u dhukur أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء وقيما إنه عليم قدير Ubangiji ta'ala ya ce mulkin sammai da kasai na Allah ne, yana halittar abin da ya ga dama, yana ba wanda ya ga dama ‘ya'ya mata, yana ba wanda ya ga dama ‘ya'ya maza, idan ya ga dama ya sulka ya baka ‘ya'ya mata ya baka ‘ya'ya maza, kuma yana sanya wanda ya ga dama bakarara wanda baya haifuwa da ake ce masa juyi ko juya. innahu alimun Allah yana sane yana sane da wanda bai bashi ba yana sane da wanda ya bashi yana sane da wanda yake ta bashi mata yana sane da wanda yake ta bashi maza yana sane da wanda ya surka masa dukkan Allah yana sane da kowa kuma qadir kuma zai iya don ana baka mata ba wai ba za a iya baka namiji bane don ana ba ku maza ba wai ba za a iya ba ku mata bane ba don ana surka maka ba wai ba za a iya raba maka bane ba don an hana ka ba ba za a iya baka bane kadirun Allah yana sane kuma yana da iko akan ya komai wanda ya san wannan ayar ya je wajen boka yana neman haihuwa ya je wajen wani mai tsubu yana neman haihuwa ana duba masa yaushe zai haihu wannan masu harkar shirka kenan akwai kuma masu harkar ta'addanci saboda neman haihuwa da kokarin son haihuwa sai ka ga an je an je ana wato ɗaukan ruwan mani na wani namiji daban ana sawa a mahaifar mace wai don ta haifu mijinta ya ɗauke ta su tafi ingila london ko germany ko su tafi spain ko su tafi china ko su tafi ina ne sai su je aje asibiti sai aje sai a samu ruwan mani na wani ba namijin nata ba sai aje sai a saka a cikin mahaifarta sai ta goya shi ta rene shi shikenan sai ta haihu wai sai ta haifa mijin kuma ɗa wani bawan Allah ya taɓa rikicewa mai kuɗi ne mai kuɗi ne ya aurar da yarsa yar ba ta samu haihuwa ba shekara ɗaya shekara biyu shekara uku aka ɗauki lokaci ya ba ta samu haihuwa ba sai suka gaggauta ta haihu suka gaggauta ta haihu sai aka ba su shawara in dai mijin nan ne zai tara da ita ba za ta haihuwa domin sperm ɗinsa ba shi da ƙarfin da zai yi harbi akwai waɗanda sperm ɗinsu burtsowa yake shi kuma sperm asalinsa ma'un ne dafik tunkuɗa yake da haka in zai fito harbi yake wannan harbin da ikon Allah shine yake tsittuwa ya je yadda Allah ta'ala ya umarce shi to wani sperm ɗinsa in zai fito sai ya burtso kamar yadda yara suke yin tumbuɗi sai ya burtso tun da ba zai harbu ba to ba zai iya sa ciki ba wani kuma iska ce zai ji duk abin da mai fidda spam zai ji amma iska ce za ta fita pus pus pus babu da haka da bincike ya nuna in dai da wannan mijin ne ba za ta yi ciki ba sai aka yi shawara irin ta 'yan boko cewa me zai hana a je turai a je kawai a samu spam ɗin wani a saya a sayi spam ɗin wani ta yi a dace ma a samu bature shi kenan sai a sanya a cikin mahaifar tata idan aka tsitta mata spam ɗin wani a cikin mahaifarta sai ta rene shi shi kenan sai ta haife shi sun samu ɗa ita da mijinta to wannan matsala gabanin a aiwatar da haka sai suka shiga tambaya ana tambaya ana tambayan malamai ana tambayan malamai to kamar ba a gamsu ba to daga cikin waɗanda ake tambaya har aka gangaro kan almajirai har ya zama nima an harba mun wannan tambayar daga cikin almajirai sai na ba da amsa gwargwadon abin da na sani cewa ba zai yiwu ba a ɗauki spam ɗin wani a saka a mahaifar wata wannan wani kuma ba mijin ba inda ma mijinta ne aka karɓi spam ɗinsa aka sa mata a mahaifa to wannan kam amma ba mijinta ba a a bayan na ba da amsa sai shi wannan mai kuɗi alhaji bawan Allah yana neman gaskiya amma ɗan boko ne ka san fahimtar da ɗan boko wani lokacin akwai wahala akwai wahala saboda shi gaibu bata cika gamsar da shi ba wani gaibu wani wane ne kawai malam ka yi bayanin nazari sosai yadda za a gane wallahi da aka turo mun boys ɗinsa bawan allan nan sai ban tausayi sai ya ce yaya za a ce wannan abun ba zai yiwu ba ai ita mahaifa kamar misalin mota ce ta fasinja idan direba mai motar fasinja ya ɗau fasinja ai alakarsa da shi sanda ya shiga mota idan ya kai shi tasha kuma ya kai shi garin da zai kai shi in ya sauke shi ai sun rabu magana ta ƙare don haka me a ciki don haka wancan spam ɗin da za a ɗauka na wancan bare a zo a sa a mahaifarta kamar fasinja ne daga ran da ta haife shi ai sun rabu ba wani abu a ciki sai na ce masa sai Allah maɗaukakin sarki sai ya mun wani ilhami sai na ce masa alaji kai abin da yake zuwa maka a tunaninka shine mahaifa iya kwantena ce na ce mahaifa kuma ba iya kwantena ba ce wannan spam ɗin idan ya shiga mahaifa lokacin da zai samu rai a cikin mahaifa to jinin uwar da shi yake rayuwa numfashin uwar da shi yake rayuwa na ce ina da zaton cewa kana da masaniyar idan an haifi yaro ana samun cibiyarsa cibiyarsa da mahaifar uwar a haɗe suke ta nan ta hanyar cibiyar nan yake jan jininta yake samun abincinsa yake samun numfashinsa don haka jinin da yake sakuletin a jikinsa already na uwarsa ne so gauraye ne tsakanin wancan spam ɗin da ya shigo da nata gudumawar na spam da jini suka samar da jininsa yake circulating na ce yaya za a ce masa a misalta shi da fasinja bayan jini ya gauraya da wancan spam ɗin da ya shigo da jininta in an haife shi jinin spam ɗin can da jininta shi yake bin su yake circulating a jijiyoyinsa alhaji yaya za ka ce za a kamanta shi da fasinja mai hawa mota an sauka an rabu kenan ina aka rabu ai an can kudu sai ce gaskiya wannan abin shi ya kama hankalinsa to sai lokacin ya ce to ya yadda ba za a yi ba wato an daɗe ana irin wannan barnar kuma wasu suna nan waɗanda ba sa tambayar suna yi saboda mutanenmu da Allah maɗaukakin sarki ya sa kuɗi a hannunsu 'yan boko wallahi yadda suke jin kuɗi suke ganin kuɗi zai iya musu komai malam tunanin ya wuce duk yadda kake tsammani akwai waɗanda saboda tsabar ruwan kuɗi da suke gani a hannunsu wallahi gani suke duk abin da ake sayarwa za su iya sayansa kuma in dai ransu yana son wannan abin za su bayar ko nawa ne su same shi wanda suke farke ban ɗin dala suna watsawa me ba zai saya ba na sayarwa ne ba abin da ba zai saya ba na sayarwa ne wani ma da dariya zai mun yace ka ji malamin nan wai farke wai ban ɗin dala saboda wani abu ne a wajensa wani abu ne a waje na mana yanzu ko wannan azumin da kuke gani ko wannan wani azumin da kuke gani waɗanda suka yi nisa a boko addini bai shige su sosai ba da sun ji yar olsa ko wani ɗan wane ne haka sai kawai pet pet pet sai su biya azumin su na wata sai su biya kawai yanzu dan Allah ku nutsu ku mai da hankali wannan fa ibada ce da Allah kake yi yanzu Allah za a gwada wa arziki daga sanda mutum ya ji cewa bai wuce ya kirga kuɗi a yatsunsa ya sayi azumi ba daga wannan lokacin wallahi addini ya walakanta a zuciyarsa tsoron Allah ya yi rauni a zuciyarsa daga sanda kake jin cewa wai azumi bai wuce ka kirga kuɗi ka sallame shi ba wai don ka huta wallahi ka tuhumi imaninka ka tuhumi tsoron Allahnka ya kamata a ce idan aka baka fatawa aka ce maka ba za ka iya azumi ba sai dai ka ciyar wallahi ka fashe da kuka azumin za a kwatanta da plate ɗin abinci kai ka taɓu ne azumi fa azumi daga wayar gari daga alfijir har zuwa faɗuwar rana ba ci ba sha kuma za ka kame daga maganganu daga ayyuka daga wane ne duk abin da Allah bai so ba ka tsare kanka kimanin awa goma sha biyu zuwa goma sha uku sannan a zo a ce madadinsa shine ka zuba plate shinkafa da miya a plate ka ba wa wani ya ci in ya ci ya cinye a cikin minti biyar shi kenan ka biya azumin turan da aka ce maka kai wannan ka sa hannu biyu a ka ka fashe da kuka ran da aka ce maka kai wannan to ka kaɗe shi yasa waɗanda suka fahimci al'amarin a addini daga cikin gawurtattun malamai suka ce wannan fa lamari ne da aka yi shi ga wanda har abada ba zai iya azumi ba kuma idan Allah zai canza maka da ibada saboda ka gagara to Allah yana canza maka ne da abin da za ka iya mai sauƙi wanda ya gagara yin alwala mai aka ce yayi taimaman nan kan ya ake yin ta ne ni ha ba dafa hannu ake ba a mulka a fiska a shafa hannu an tashi an gama yaya za ka kwatanta ta da alwala to wanda ba zai iya alwala bane aka ce yayi wancan shi ma azumi wanda ba zai iya bane kwata-kwata har abada ba zai azumi ba aka ce to shikenan an canza masa in za a canza kuma tunda ya tsufa shekara 90 da me za a canza masa a ce sallah nafila raka'a 30 to da me za a canza masa miskinan ma idan aka ce ya ciyar da goma ya kake gani to sai aka canza masa da abin da shi ne ya fi dacewa da irin makaminsa a wannan yanayi shi kenan ya zama abin tausayi sai aka rage aka rage aka rage aka mai da shi baya sosai saboda ya yi tukuf ya zama abin tausayi ko jinya ce an sallama ba zai warke ba har abada ya zama abin tausayi ce to shi kenan ka ciyar da miskini ɗaya shikenan a gama lafiya sai kawai ka samu wata malam yarinya tsaleliya haihuwa ta ɗaya kawai saboda su masu kuɗi ne sai kawai su irga azumin kwana talatin su biya saboda tana da ciki ko tana shayarwa addinin Allah babu kayan sayarwa a ciki babu na saya ba na sayarwa so ku yi haƙuri na gangaro zuwa ga wannan saboda wani abu ne ya kawo ni wajen amma dai shi ma wani Allah zai yi amfani so a babi na neman haifuwa mu daina ɗauka cewa za mu tsallake dokar Allah mu biya kuɗi mu samu abin da muke nema Allah ne yake bada abun nan a nema a wajen Allah labari ya zo min ingantaccen labari ta hanya ingantacciya cewa har ya kai ga hatta likitoci wasu daga cikin likitoci ko wasu daga cikin masu da'awar suna ba da maganin haihuwa har ya kai ga ana samun waɗanda suke kwanciya da matayen masu kuɗi su yi musu ciki da sunan magani suka musu mai ba da maganin haihuwa zai san dabarar da zai yi ah to wance matar alhaji wani ta je ta samu ciki matar alhaji wani ta je ta samu ciki shekarar sha biyar bata haihu ba shekara sha bakwai shekara kaza ta samu ciki shi ma alhaji wani yana jin labari sai ce a to in dai haka ne muwa ya kamata mu je wajen wannan mai maganin ana zuwa aka je aka tattauna to akar makallahu mun samu labari kaza yace a muna yi muna yi shikenan sai ya san dabara da zai ce to alaji yanzu dai ga wannan maganin aje a jarraba an jarraba kaza kaza in yaso bayan kwana uku ta dawo bayan ka ah to mai kuɗi zai biye ka duk kwana uku ya dawo duk kwana hudu ya dawo dole karshe zai bata zai bata mota da direba a kaita shikenan a zuwa ko ya kalallame ta ko ya sa mata wani abu a cikin ruwa ko ya mata wata allura in ya mata wani abu shikenan sai ta sai ta sheme shikenan sai ya je sai ya abin da zai yi shi kenan in aka yi dace ciki ya shiga kuma dama da 'yan kwayoyi da yake barawa ana sha eh hajjiya sha ki shafa shi kenan kawai sai a samu ciki sai a ce an dace an dace an dace an dace wallahi wani alhaji ne aka ce katsau sai ya gano matar kawai ta gano abin da za a mata ta ƙi yadda take fallasar wurin maganin nan wurin maganin haihuwa ashe ga ashe waɗanda duk suka haihu ashe dai shi ya mutu duri Allah ka samu cika da imani abinda muka yi daidai Allah ka tara mu cikin ladan abinda muka kuskure ubangiji Allah ka gafarta mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك اللهم واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله